shafi na goma sha hudu can tsakiya-tsakiya wa ya min ha yana fita daga cikinta bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir wanda ya musu ceto daga mutanen kaba'ira min ummatihi daga cikin al'ummarsa ina fata an fahimta ceto mun faɗi ayoyin da ke nuna cewa akwai ceto wancan sati a gurguje ko ba haka ba ceto kusan zai kai su mu'tazila galibi suna cewa ceto gudana wanda Qur'ani ya tabbatas wanda Allah zai ba zai ceci waɗansu ‘yan aljanna ya ba su matsayin iyayensu wallazi na amanu wata ba tuhun zurriyatuhun bi imanin alhaƙa na bihim zurriyatuhun ma alatunahun min amalihim min shai amma sauran shi sai su kore amma ahli sunna suna tabbatar da ceto na uka daban-daban ceto wanda abin nan bayan wannan da wanda nasi ya tabbatas na alqur'ani akwai ceton da mala'iku za su yi akwai ceton da annabawa za su yi akwai ceton da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi akwai ceton da mala'iku za su yi akwai ceton da za a ba bayan Allah na gari mahaddata alqur'ani da sauransu akwai ceton da alqur'ani zai yi iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi akwai ceton da Allah subhanahu wataala da kanshi zai debo dan su daga ciki ya abin nan ramadan zai yi da sauran ibadodi an gane ko su ma za su yi ceto sai ceton kafirai shi ne an ka ce babu shi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i to na kafirai shi ma mukhassas ne za a yi taksishin shi to haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ceci ammuhu yace in ba dan da ni bada ya kuma tsaki wata jahannama har sai suna nan ingantattu cikin mutawatir sahihul bukhari da sahih muslim cewa zai ceto shi ya kawo shi gefe gefen wuta da haka za a yi taksisin shafa'atul kuffa da ƙadiyyata wato abin nan abu talib mun fahimci wannan ko yawwa in ba haka ba yanzu yana ce maka akwai hadisi ka zabura ka ce babu yanzu shi kuma sahihu muslim ka bace eh shi dan shi adama ai ba magana shi shi kwata kwata bai bayar da ba abu talib ma ya mutu akan shirka ne ai shi ba wadancan ceto ba ahli sunna ne da cewa abu talib ya mutu akan shirka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai cece shi Allah ya bada tsari da wutar jahannama da ta duniya ma gaba ɗaya ta fitna Allahumma inna na'udhu bika minal fitan ma zahara minha wa batan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala kad khalaqa aljanna ya halicci aljanna kenan tana nan an halicce ta dan ya ce uiddat lil muttaqina cewa sai an zo zuwa gaba za a yi ta ba gaskiya bane dan saboda su ce annabi adamu bai zauna cikin aljanna ba suke wannan da sauran shirmen su fa'addaha Allah yayi tattalinta dara khuludin gidan tabbata li auliya'ihi ga waliyansa kuma ya faɗi ko suwaye waliyansa ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wa akramahum Allah ya mutunta su ya kimanta su ya darajata su fiha a cikin aljanna bin nazari ila wajhihi alkarim za su kalli huska ta ubangiji ubangiji mai girma wannan nasoshi sun tabbatar da wannan hadisai suna nan mutawatirai duk da yake wasu suna karetawa saboda annabi Musa Allah ya ce mai lan tarani sun kace lan tufidu ta'bid kaga imamu zamakhshari a cikin aqidar mu'tazila karkashin wannan aya ta lan tarani nan ya tabbatar da aqidar shi ta cewa ba a ganin Allah dan ya ce lan ita ko lan tarani har abada ina fata an fahimci malamai sun yi raddi kwarai da gaske kalima ta lan tana nufin abu ba wai tana nufin har abada ba domin domin inda tana nufin har abada da ba a kayyade ta ba da wani abu Maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya kaga ta ce al-yawma kuma ta kawo nan da tana nan har abada bai ta kawo nan na fata an fahimci sannan Abdul Qadir Shaybatul Hamd a cikin tafsirin sa yake cewa kai da lan ko da ta zo tare da abadan ma ba tana nuna har abada ba sai in an samu nassi ya nuna har abada a cikin dan wani lokaci lan tana iya da abadan kun ba abadan aka nufi kaji ta sabuwa wani ya ce to kaji wata sabuwa ka taba yin wanga aran ma wata sabuwa ta ko bara baka da ni قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أنك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم كما كما تنتكين سورة الجمعة ولا يتمنونه وكان باب مسألة nan sun yi iddia'in cewa su kaɗai da gidan aljanna shi yasa aka kawo walan ya tamannau can ko sun ce su kaɗai awwaliyan Allah to kaga iddia'in ka kaɗai da aljanna bai kai bai kai iddia'in ka kaɗai awwaliyan Allah ba shi yasa can anka ce wala ya tamannau na wurin ko anka ce walan ya tamannau kadiba cikin at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadl samar rai ya kawo wannan mas'ala da sauran littattafai na malamai eh qalu inna ya musa inna la dakhula abadan to sunan da sun kawo da dakhula abadan ba shi ba su da Allah ya ce walan yatamannahu abadan ba za su yi gurin mutuwa ba har abada to an ce har abada ai yana nuna cewa har abada ba su gurin mutuwa ba ai shikenan ko to amma kuma kafirai Allah ya faɗi wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turawa ga su kafirai kin za su yi burin mutuwa da har da lan da abada sun ai abadan kenan kiyama ai ba za su yi buri sai ka ba mutum ayi qur'ani ga tari kenan sai dai shi kauce
Allahu akbar
hau a tattara nasoshi da hujjoji a bar rigima in ka ji ana rigima ba a tsaya an kana ji mas'ala da kyau ba in ga dalilai wallahi ba a rigima mun gane ko sai dai lan wadda take nuna har abada wadda nassi ne ya tabbatar da ita a aqida ta ahli sunna wal jamaa mun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu wa akramahum bin fiha bin nazar ila wajhi al-karim kin zasu ga Allah kamar yadda Allah ya faɗi lil ladina ahsanul husna wa ziyada an fassara ziyada da ganin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma imamu shafi'i in ban manta ba ya kafa hujja kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su kafirai la mahjubuna an rabbihim kina almu'minuna ghayra mahjubina an rabbihim sannan wujuhum yawma idhin nadira ila rabbiha nadira suna kallon ubangijin su sai sun kace ila rabbiha ni'mu ubangijin su aka rufe domin jam'i ne na al'ala sun kace kaji ƙarya ina fata an fahimci ni domin iliyun ala'un to ne ila rabbiha sun kace zuwa ga ni'mu ubangijin su nadira suna kallo ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun a cikin suratul a'raf kaga abin nan fadkuru ala Allahi wajen ala Allahi din ya kawo wajen sarfakinta da haka tana iya ɗauka wani lokacin mufrad na ni'ima wani lokacin yana ɗauka harfin jarri to sun sai kawai suka maida shi ismi sun kace ila rabbi hana gaira zuwa ga neman ubangiji suke kallo sun ka bace sun ka bar mutane Allah kai mu da tsari wa hiya allati ahbata minha adam daga cikin ta ne Allah ya sabkar da annabi adamu shine ahbata kadiba bambancin anzala da nazala cikin at-tadribatul lughawiyya na arabi na Sheikh Abdul Latif Shuwairi minha Adam nabiyahu kira Allah ya saukar da annabi Adamu annabinsa kuma rasulu ne zance mafi inganci annabi Adamu rasulu ne da an kace ma Nuhu anta awwalur rusul ana nufin awwalur rusuli yani ba'da zuhur shirk bayan bayyana shirka dan zamanin annabi Adamu qurunul wadancan babu shirka na fata an fahimci anta awwalur rusul wato awwaliya ce muqayyada annabi adamu zance mafi inganci manzo ne nabiyyun mukallam shi wannan ya tabbata da ma annabi ne ko ba haka ba to rasulun manzo ne ko manzo manzo ne tunda asalin manzo shi ne wanda kafin annabi adamu wani annabi an ka turo an ka bashi shari'a wanda annabi adamu ya aiki da ita babu kuma annabi adamu dole yayi ya bauta ma Allah da shi da iyalansa ko matar shi dai ya karanta an kai an kai mishi wahayi ya karanta sai ya zama manzo zuwa gare ta ni kake bukata kuma shari'a shi babu wani dan adam da ya rayu gaban shi balle kace ya aiki da shari'a shi da haka zance mafi inganci annabi adamu rasulun ne ina fata an fahimci ni shi yasa wala abinda fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli sai malamai suka yi sabani suka ce to ulul azmi min ar-rusuli an san su annabi adamu bai daga cikin su sai suka ce a to ai rusuli an kace ba a ce nabiyyun ba don haka shi babu zancen ma a kawo shi suka ce a'a wasu suka ce rasulun na domin shi annabi adamu an bashi shari'ar da ya aiki da ita kuma ya karantar da matar shi da 'ya'yan shi da haka zance mafi inganci annabi rasulun ne manzo ne mun fahimci wannan qadiyya ce awwaliyya da anka ce anta awwalur rusul cikin hadisi awwaliyya ce muqayyada ba awwaliyya ce mutlaqa ba in baka fahimci wannan ba ka kama wasu ayoyin qur'ani kana tabka banna sai ka gaji ina fata an fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mi qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shi farkon musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi nuhu muslimina واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين da annabi Nuhu da manzo Allah sallallahu alaihi wanne ne gabata annabi Nuhu to kuma shi ya ce wa ana awwalul muslimin ko ba haka nan bane na fata an fahimci ne awwaliya ce muqayyada banda annabi annabi yusuf ma musulmi ne rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ko ba ka dan bari eh annabi suleiman musulmi ne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a suleiman lillahi rabbil alamin annabi ibrahim musulmi ne id qala lahu rabbuhu aslim qala eh aslamtu li rabbil alamin ko ba ka dan bari annabi isa musulmi ne ko ba haka ba falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin annabi yaqub da ƴaƴansa am ko am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون da haka awwalul muslimin nan awwaliya muqayyada ce fi ummati aw fi zamani in zama to farko da cikin ummata ko ba haka ba haka annabi Musa ce wa ana awwalul mu'minin ko ba haka ba awwalul mu'minin fi ummati an gane ko awwalul mu'minin fi ummati ko awwalul mu'minina fi annaka la tura fi ummati almuhimmu dai muqayyada ce da haka ai hattara sai an ce awwal awwal ka take ta watsa ta ina fata an fice yasa yan qur'ani sun kace wai an ce abu na farko wanda za a yi hisabi akan shi shine jini ran tashi alkiyama kuma abu na farko wanda za a yi hisabi akan shi shine sallah kuma abu na farko wanda za a yi hisabi da shi kaza sai to kai ka jira da su buga ka abu na farko wanda za a yi hisabi da shi cikin mi cikin ibadodi ita ce sallah cikin haƙƙin bayi kuma jini shi da abin da ake nufi awwaliya ce muqayyada amma idan baka fahimta sai su ta wasa da hankalinka su sa maka shakka Allah kai mu da mai kyau na'am ina zuwa abin nan ahbata min hanabiyahu wa khalifatahu khalifa ne na Allah fa'ilun ne bi ma'ana fa'il khalifa na Allah ko ko fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul wadansu malamai sun kace khalifa fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ai alladhi yakhlufu ba'dahu ba'dan domin Allah ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wasun kace khalifa aya khalifatullahi kenan khalifa na Allah wasun kace ba a ce haka tunda khalifa sai in babu kanan ko ka mutu wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi to sai in babu shirin da shi ko Allah ba a ce babu shirin ko ya mutu ko ba haka ba ما يكون من أبن ما يكون من أبن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سنكم وتوكل على الحي الذي لا يموت أنك تمسوا آه باب مسألة kun tashbihin Allah na kun kai da Adam shi yasa kuma abinda kun ka kun ka bugi mutane da shi kun ka kaka sun kamanta Allah ne ku da kun kamanta Allah da bayi shi yasa kun ka ce ba Allah ba ai mai khalifa zan ce mafi inganci khalifa ne na Allah ba dan Allah babu shi nan ba ba dan Allah kuma zai mutuwa ba ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq na fata an fahimta wallahu ta'ala alam kenan sai zamanto fa'ilun ne bi ma'ana fa'ilun wa maf'ulun khalifatuhu ila ardihi zuwa ga kasarsa bima sabaqa fi sabiq ilmihi daga da abin da ya gabata na ilimin Allah duka Allah ya san shi wa khalaqa an-nara Allah ya halicci wuta fa addaha shi ita ma huta an halicce ta fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin fi'li madini an yi an kali zancin kai tawili shi kace a'a za a halicce ta wannan wani tawili ne na hayaniya fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi ga wanda ya kafirce ma Allah ina fata an fahimci to muna iya tsayawa nan Allah kai mun tsari da wuta yanzu kan sai an zo final ko final